بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyar ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya je daga tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da tara yau za mu tashi darasi na ɗari daidai hadisi na ɗari shida da arba'in da biyar babi na hamsin babu tahrimin zakati ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi za mu tashi insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu maliki babun tahrimu zakati ala rasulillah babu da yake nuna haramcin cin zakka ga annabi alaihi salatu wassalam da sadaka da zakka duk gaba daya wa ala alihi da iyalan gidansa wa hum banu hashim sune banu hashim sannan yace wa banul muttalib da kuma banul muttalib duna gairihim koma bayan su duk wanda baya cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wassalam da jikoki da tattaba kunne to ko shakka babu shi baya cikin waɗanda aka haramta wa cin sadaka amma dai mutum ya danganta kansa zuwa ga annabi ya tabbatar yana da alaka da gidan annabta to haramun ne ya sadaka ko zakka shi yasa kuma wato musulunci sai ware musu wani abu daban da za a ba su shine khumusi shine wanda za a ba su wanda ke ahalin gidan annabi alaihi salatu wasalam amma cin zakka ko sadaka haramun ne ga wanda yake ya danganta kansa zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam wannan shine abin da yake didi to shine malam yake mana kuma wannan kamar yadda muke faɗa banu hashim balul muqaddis gaba ɗaya a dunkulen ke wanda ya kai ya danganta kansa zuwa ga gidan nan ko da ta taɓa kunna ne yana ciki shine in an ana so a kama ahlul baiti sai aka ko ahlu aqil ahlu ali ahlu ja'far ahlu abbas ahlu hari wayannan su ake kawowa a ce su ne wato ahlul baiti ba ta cin sadaka ba ta cin zakka wanda kaga wanda zai zo yanzu ya kawo ya ce shi karibi ne kuma ya rika cewa ba mun dan jikanmu am dan kakan mu ko shakka babu wannan akwai tuka da wawara ko a ba mu na kakan mu in dai ka danganta zuwa daga gidan annabi din to wannan magana da kake faɗa saba mana saboda haka ba za ka yi saban da kuma a baka ba saboda haka ba daidai bane abin da yake daidai shine wanda yake halin bai ya kame gaba da jin sadaka ko sadaka za mu ji hadisan da za mu biya nan gaba yadda annabi yake wa jikokinsa idan sun ci sadaka idan aka kawo saboda haka ba daidai ba ne hadisi na gari shida da arba'in da biyar ana bi huraira radiyallahu anhu kan an karbo daga aba huraira Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminta Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yuqta bi jamu ana zuwan masa da dabino inda sirani nakli wato lokacin da aka tiskire da bino daga cikin nonansa kun san duk wanda ya sanya yanayin da bino yake shi ma ai nono ne da shi za ga zangar da ya ce haka a cikin zarurrukan sa ba kana kamar yadda wato ilimi yake a cikin wannan zarurrukan saboda haka a cikin wannan nonan na da shine inda sirani nakli na dabino kai ji wa hada bi tamri sai wannan ya zo da dabinansa malamai suna magana akan cewa ba ma in ka koma karkashin ayar wa atu haqqahu yawma hasadi ko ba da hakkin zaran da aka cire shine malamai suka ce kamar da Imam Bukhari yake faɗa yake ba ma ana magana akan wasu kibiyar ba ai wasu kibiyar shine adadin abin da za a fitar wa zakka ko ɗaya bisa goma ga wanda ruwan sama ya shaya ɗaya bisa ashirin ga wanda ka yi noman rani yawwa kuma randa ran da aka girbe ranar za a fitar to shi wanda ana magana akan wanda yake da dabinan wai banda suna magana banda na farilla din kuma wanda zangarniyarsa ta kai wuce ki goma akwai wannan fahimtar da Imam Bukhari ya kawo kawai wai ba wanda za a raba a yan zakka ba wannan wani abu ne kamar a ce ladan ganin ido bara a kai masallaci a rake shi ne wannan kiramin na tuntun sai mutum ya taho da shi a yadda yake sai a zo a rataye a masallaci duk wanda ya shigo yake gawa zai bantara ya ci kawai to su ta bai banda wanda za a fitar ma na wajibin to akwai wanda za a fitar kawai a kai masallaci dan ganin ido ladan ganin ido to shi ne yake fa yi wa hada bi tamri sai ga wannan ya to da dabinansa wa hada min tamri wannan ma ya ciro daga dabinansa hatta ya tsira inda hukuman ko kauman an sai ya taru a gaban annabi alaihi salatu wasalam ya zama dala guda shine kaga ana ta tara ai sai kaga yayi sama sai ya tattaru shine kauman sai ya kai wani yanayi da ya kai dala guda min tamri na dabino faja'ala al-hasan wal husaini sai al-hasan da husaini su zo su sanyi al-abani bi zalika tamr kaga suna wata da wannan dabinan fa kada aduhu ba tamratan to wata rana suna wata da dabinan sai dai daga cikin su sai dauki wannan dabinan tsakanin alhazan wal husain dama mun ja faɗa ba yan biyu bane bambancin shekara ɗaya ne a tsakanin su alhazan ya girma al husain da shekara ɗaya amma saboda kisa wani yanzu ya zo kasar hausa ya gaya mana wai ya fi mutum a halin bai a ƙarya ne domin mun iyayenmu saboda ƙaunar ahalul bai sun kafi ya biyu hasan da husain ake cewa alhali asalin hasan da husainin ba na biyu bane ba da kare amma saboda kaunar gidan annabi alaihi salatu wasalam iyayen mu da yawa mutane za ga kowa dangin su da akwai yan biyu in ma ba a gidanku za ga da yan biyu to kaga ashe ba wani ne zai zo ya koya mana cewa ya ake kaunar ahlul baiti ba shi za muka faɗa a baya kaunar ahlul baiti yadda Abu Huraira ya fahimta cewa za a kaunaci ahlul baiti haka za a kaunace su wannan shi ne abin da yake nihi to zai ke cewa ba kada hu ma tamratan kawai wato ba kada hadu ma tamratan sai ɗaya daga cikin su ya dau da bilu yaj'ala fi fi ya sa a bakin sa fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana haka sai annabi ya kalle shi fa akhrajaha min fihi ya fitar da wannan dabilan daga bakin sa a wata ruwayar sai da ta nuna annabi sai da janna dan yatsansa a cikin makogwaran alhasa ko hussein ya fito da dabi fa kana sai ce amma alimda anna alal wato ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shin kai baka san cewa iyalan gida annabi alaihi salatu wa sallam ya'ya da jikoki da tattaba kunne in dai na gidan annabi bane la ya hakuluna sadaka ba ta jin sadaka ba kai baka san haka ba annabi ya gaya ba cewa baka san ƴaƴan annabi da jikokinsa da tabakunansa ba sa cin sadaka ba annabi ya fito da shi to kaga wannan hadisin wato yana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko yana nutar da mu cewa hana yara zai kewa abin da yake haramu shine malamai suka ce kamar ibnu hajar yace ya shafi ko mai umdatul qari wato zirki ibnu hajar din yake cewa ya shafi hatta mutanen da an gane ko hatta mutanen da za su yi za su ware zakka ko sadaka su ware ta a cikin gida sai yaro ya zo saboda yana da kankantar shekaru ya je ya taba idan abinci ne ya dauka ne shi kar abin shi duk da cewa ba sharifi ba ne shi wannan yaron in dai an ware wannan dukiyar ta sadaka ce to kar abin yaro ya taba malamin suka ce shi ma ya fada ci to shi ne yake gaya mana to za mun koya daga wannan hadisin cewa za a hana yara da zai ciwo abin da yake haramu dan a nutar da su haka a koyar da su cewa duk abin da ba za su wakar su taba sannan abu na biyu hadisin ya koyar da mutuwa ya halatta akai yara masallaci ke jawabi lillahi al-akbaril masajid ya halatta a je wato a tafi masallaci da ƙananan yara ya halatta don za ga wasu wuraren korar sa ake ku fita fita to wanne yana sa musu tsanan gurin gaskiya abin da ake yi ne idan yaro ya yi wasa an an gidan sai a gaya ba ka ganin ɗakin Allah ne ba a wasa idan an zo nan nutsuwa ake ka gaya ba idan suna da fitina sosai to sai kaga sai a rataye bulala a can gaba ramzi shine kawai ba dukan su za a ba amma za a rataye ta ramzi idan mai wayo ne ya fitinar da ya cancanta a horar sai a horar shi amma aka ajiye ta ana a gaya musu masallaci tsakin Allah ne nutsuwa ake a gurin shine ba daga cikin adabin aka ce bayan zuwa da yaro masallaci sannan kuma idan ana neman wani agaji a masallacin ka bashi ka ce kai dan ka koya ba sai je ka kai wannan na wannan kuma naka to shi kenan kana koya yaro ɗabi'a na kyauta da taimakon addini duk wannan abubuwan ba gaba ɗaya an sun sun ɗauke shi sun ban mu da kawai da musuluncin halila yanzu na kafin ta muke hira da wani bawan Allah abin da yake cewa yake me yasa wai wato su malaman addini ba su abin da ake kira evangelism din nan cewa za ka ci kiristoci yanzu haka kawai za ka je je a gurin kirista wani fasto ya zo sai ya saurare shi Allah kafin ya saurare ka fasto din sai ko me za ka ji zai ce ka tsaya wa'azi ake masa sai an gama sannan ya fito ya saurare ka amma musulmi yanzu ya ga dama sai ya gaya ma magana ba ana wa'azi wata shekara wani ya taɓa gaya wa malam Bello Usman magana cewa malam ba ku san haƙƙin mutane ba wallahi wai an yi hudu ba ba ku san haƙƙin mutane kaga wannan wato akwai rashin sanin ya kamata can fa za a je coci a zauna a yi awa uku yana ta sheƙa muku ƙarya ya ce su rufe idan su yanzu nan aka ga mai ban wahayi kuma duk su yarda mu kuma wanda kuka taba ji a malaman mu ya zauna ya yi shiru ya ce wahayi akai ba dan daga ran da yayi wannan to ba bai dawowa ba shi irin ma kuka sani irin sa amma za ka ga wato babu wani addini kuma da yake da arha za ka same shi a duk inda kake irin addinin musulunci sai dai mutum bai ga damar zuwa ba to amma shi shawarar da yake bayarwa shine a fito da wannan hanyar yadda suke bin mutane a hanya a tare ga ayyama da'awa ba wai sai ka zo ba kaga yanzu nan duk wanda ka gani shi ya kawo kansa wai akwai irin masu majalis majalisai kala kala ne ce wannan shawara ce mai kyau gaskiya kace amma fa sai an samu mai dauriya sosai wanda zai dauri ya wanda zaka ga ayin tabligh ba ne ba yawa cewa a rika zuwa majalisi ba kai yan majalisa da yanzu ana yin magariba kai yadda kai tawo kanka zaka to awa ai ai karatu shi kuma ana magariba za su koma su zauna a rika zaman makokin da ba gawa kuma a nan ka tafi karatun yana gurin kada yana gurin skill hira ce kawai za a yi cewa za a yi friendly liman tsakanin Najeriya da wani ƙasa an kira Abar Musa ba a kira Abar Musa ba ita za su dora har ka koma a kanta ake da ita aka fara kuma ka koma ma a kanta dai kuma ba a yi concluding ba har ka koma ƙwarai kuwa ba ya konkuludin ba har ka koma to kaga wata kila wannan shawarar da ya bayar tana da amfani cewa inda akwai wanda za su iya wannan sai su rika bin tsirin wani duk kana zuwa wasu suna guduwa wasu ran wasu za su zauna na'am to ai da ba haka ne da raji an dame ka fahimta amma da yau da gobe wani zai fahimta shi ko da mutum ɗaya ne la an ya diyar lawa bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am amma kuma kai ma kana da yanzu misali na san masu koganni a shaguna da yawa nan koganni ne wanda na ce oga na nufin uban gidan ɗan gurin ne yana da yara goma alal akalli kai ma kana da rawar da zaka taka a musulunci ko ba haka bane nan za ka taho ka ɗauko yaranka ko yaranka ka taho da su ka taho da su amma nawa nawa ne a cikin mu suke iya jan hankalin yaran cewa bari su taho karatun nan akwai wanda ta hanyar shagon ka sanin za ka tsora shi a tarbiyya kan turba domin kana da wato wani abu sunna a kansa nan wani abu da kake ba shi wata domin aikin nan naka ne sai kace to yau ko da ta fi wunde to karatu suka na azaki kullun ake yi to kai za ka je karatun rana kaza kai kuma ka je na kaza ana nan ana nan sai suna da kwaɗayi gaba ɗaya karatu suka ma kai ma ka yi taka da awar kai ma ka yi saboda haka irin wayannan hanyoyin yana da kyau mutum nawa ne ai na sha faɗa kun ga hatta a masallacin nan ai an samu a baya hanyoyin da muka aka yi da'awa dalilin littattafai da aka siya na lokacin da za a fara akwai matasan da na sani daga lokacin har zuwa yanzu suna zuwa sai saboda kawai an yi so su daidin kudin lulu wal marjan daga dubu biya ce ka dubu daya ya kawo dubu daya shi kenan ya ga to ashe ma zai iya mallakan littafin lulu inda ya mallaka akwai waɗanda za ta ne har yanzu kuma suna zuwa ba har yanzu Allah to kaga wannan hanya ce kowa da hanyar da zai biya da'awar idan shi wanda Allah ya hore zai je karanta kai Allah ya baka abun aljihu ai sannan kuma Allah ya baka karfi na a wato shago da kake da shi ko gurin aikinka saboda haka kai amfani da wannan damar da kake da ita ko kuma wani abokinka da Allah ya haɗa jininku tare akwai wanda za ka gaba ko da yauki tare suke amma idan kaga sun rabu kawai karatu zai yi a lokacin sai ga shi yayi nan wannan sun ma'amanu sun makafur wannan yayi nan wannan yayi nan amma in an gama karatu za ku maganin sa haka ko babu to na kunan ko to ga dai kai ne kai hankali to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye an gane ku sannan abu na uku hadisin ya koyar da mu cewa al-intifa'u bil masjid fil umuri al-amma amfanuwa da masallaci a cikin al'amura gaba daya ba sai wani abun ba hatta matsalar unguwa yanzu a zira cikin wannan zurar housing estate din da ake da shi idan ana da matsala ta taso ta matsalar yara masu kwaci ko kaza ya halatta a zo masallaci a zauna shi za a la turancin zamanin sunan masallaci islamic center ba ba ba ba sab islamic center guri ne da za a zo duk wata matsala ta al'ummar musulmi a tattauna duk abin da ya shafi yan unguwar na zuwa tattauna shi ne turancin zamani islamic center ake kiran masallaci domin komai za a yi duk abin da ya shafi musulmi za a yi saboda haka kaga sai ya gaya ma wato gashi nan an gaya ma gashi nan sadaka ma ana tara ta musallaci sannan abu na hudu shine hadisin ya koyar da mu cewa bai halatta annabi alaihi salatu wasallam ya ci sadaka ba ko iyalan gidansa saboda da kauni ha ausakhun hadisi ya zo cewa annabi ya kira da dattin mutane dattini in ba ka fitar zakka ko kullun da cin kake tarawa kanka kuma ba za ka shiga aljanna ba sai an kankare da shi shine wallazi ne yake yuzuna zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah ko fa bashirhum bi azabin alim to sai an kankare wannan da cin gaba ɗayan sa sannan za a shiga aljanna Allah ya kiyaye hadisi na gaba hadisi na 646 ana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sai ni la anqalib al-am la anqalib ila ahli annabi alaihi salatu wasallam al-inqilab shine ar-ruju'u aw al-qiyam komawa yace ina komawa zuwa ga iyalai na fa ajidu tamrata in samu dabino saqidatan ala firashi in samu dabino ya fadi akan shimfiɗa ta fa arfa'uha li aqulaha li aqulaha yake dauko dan shi thumma ka an ta kuna sadaka sannan zai yi abu a wato sannan zai yi sai kuma rika jin tsoron kada kuma hukunci wannan abun ko sadaka abu da ya ce annabi alaihi salatu wasalam yana jin tsoron haka yana jin tsoron kada ya ci kuma ko sadaka ce yace fa ulqiyaha sai murgar da dabina kawai ya fata shi saboda kan ba tunda ya zama shubha da ba ya ribuka ina bala kaga yana cewa abin da ake gina musulunci duk abin da yake ma kai ko to ka kula da shi kai wanda baya ba to wannan hadisin shi ma yana koyar da mu cewa haramcin cin sadaka ga annabi alaihi salatu wasalam amma banda kyauta kaga inda ya tabbatar kyauta ce ne sannan kuma hadisi yana koyar da mu cikakken tsini ga annabi alaihi salatu wasalam shine alwara dan tsini domin kaga wannan dalilan da annabi ya gani asalin sa ya haramta a gare shi bai haramta ba amma kawai wannan shibu har da ya zama cewa sadaka ce ko kyauta shi yasa in na bu ne mu ne a yanzu zai ce ai da ba na cin sadaka kawai kyauta sai rinja da wannan kawai dauka amma annabi alaihi salatu wasallam ya kici saboda yana ganin cewa zai iya yiwa sadaka wara'u kenan shine tsantsini sannan sai yake wato abu na uku kuma yadda annabi alaihi salatu wasalam ya tarbiyyantar da sahabbansa da koyi koyi ne annabi ya koyi shi za ba wani malami a duniya da ya ba annabi ya koyarwa shi za muna faɗa tumar cewa faɗin cewa sahabbai sun yarda ko sun juya ba annabi ya tafi to zakin annabi domin ka nuna bai iya koyarwa ba almajiransa gaba ɗaya ba su ɗau tarbiyyar da ya mutu ba wannan shi ne abin da ake faɗa mafhumu da wato lisanul hal da maqal din mutum idan ka ji yana zabai sun yi rida wanda mutum uku ko biyar ko bakwai to ka nuna annabi bai iya koyarwa cikin zabai dubu ɗari da wani abu a ce ba wanda suka zauna lafiya sai mutum bakwai in an ɗauki nambar kamar bai girma hadisi na ɗari shida da arba'in da bakwai ana nasi radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda yace marar nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da Anas Allah ya tabbata a gare shi ya zo wucewa bi jamratin masquqa sai ga wanda bin da ya fadi wanda ya fadi a kasa fa kala zai ce laula an takuna sadaqa la akantuha ba dan na jin doron kai ya zama sadaka ba da nan sharifai ba sa cin sadaka yawwa muna ƙara nanatawa sharifi baya cin sadaka babi na gaba a babu ibahatil hadiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu da yake nuna halaccin kyauta karɓar kyauta ga annabi alaihi salatu wasallam ka bashi shi kuma ya karɓa wani bani haji ko kuma banu haji wa bani al-muttalib da bani al-muttalib wa in kana al-muhdi mallaka ha bi dariqin bi dariqin sadaqa ko da wanda ya kawo kyautar ya mallaki wannan kyautar ta hanyar sadaka shi wanda aka ba sadaka aka ba shi shi kuma yaje kai wai sharibi kyauta ya halatta ba za ka kalla shi to ai tunda eh tunda sadaka aka ba shi kaza kaza shi ne maganar da malamai suke yi akan cewa me halattin karuwa ka zo kantin ka sayi siyayya ya halatta ka karbe na me za ba za ta kudin da ba a to me ya isa to menene menene halattin farawo ya shigo kantin ke zuwa siyayya ita yau ita wanda abin da ke ba haramun bane na ta yi zafi yau shi ke nan ina zai ba ya laifin tana karuwanci yanzu sai ta sai ta dauko kuɗi ta ba baba ta ba shi ya sai ya sai buhun shinkafa ya sai buhun ya sai katan din taliya ya sai ya halatta ko ya halatta ba inna lillahi wa ya halatta shi ya ji halatta ya fa san karuwa ce haka da ake ta gidan ko kuma fita take ta je ta dawo bannaru auladiha bara mu ji bara mu ji mala idin bara mu ji gaba nan babu bara mu maimaita babu ibaatil hadiyya linnabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan halaccin karɓar kyauta ga annabi alaihi salatu wasallam ko a baki kyautar wali bani hashim ko banu hashim sharifan kenan wa bani muttalib da bani muttalib sharifan kenan wa in kana al-muhdi mallaka ha bi tariqin bi dariki sadaka ko da wanda zai bada kyautar ya mallaka ta hanyar sadaka shi sadaka aka bayi sannan yaje ba su kyauta yace wa bayanu anna sadaqata idza qabadaha almutasaddiq alayhi ko yawa da bayanin cewa ita sadaka idza qabadaha almutasaddiq alayhi idan wato wanda akai wa sadaka ya karbe ta zala arha wasu sadaka sifar sadaka ta guje daga wannan kasancewar da sadaka shi da aka bai eh sai ce wa halat li kulli ahadin mimman kanat sadaqatu muharramatun alayhi sannan kuma wato ta halatta ga li kulli ahadin ga kowanne mimman kanat sadaqatu muharramatun alayhi ga duk wanda sadaka take haramun akan su shi ta halatta karba Hamza ta zo amma wannan karku manta ita wato ta zo abi malam Labibu kiyasi ana nufin yanzu misali na ita idan ai biyu tambaya biyu ne dan fashi ya je siyayya ko karuwa ta je siyayya a kantin mutum shine tambaya ta ta farko ya halatta ya karɓi kuɗin ya bata kaya shine tambayar farko ya halatta kana da sabanin da ni in dai ka yadda da wannan shi ke na amsa daya yawwa sannan ya halatta kaulan wahidan ko duk kun tafi a haka sannan na biyu karuwa ta ɗauki kuɗi ko ɗan fashi ta ba wa mahaifinta ko ya ba wa mahaifinsa shine tambaya ta biyu ya halatta amfani da kuɗin ko bai halatta ba nan kuma kun yi sabaniya bai halatta ba mai dalili mala idris da idris gaba ɗaya bai halatta ba efa na ji naka la ya kuma da ya tsaye ba fa Allah ta bawa ba baban ta ta bawa to to eh Joji ke na gane abin da kake so kace. Na, ina zuwa. Me yasa? Na'am. Ya rika amayo. Na'am. A ba wai wata ba mu ajiye wata ya sani. Mu magana da muke ya sani. Wa yake magana a nan? Ya haƙura? to bara ku ji bara ku ji malami ku abinda malamai suka ce wannan maganganun da suke yi suna kan turba duk mahaifin da ya san cewa karuwanci yake ko baki aka ba shi kuɗin ya biya ta haram kai da kake kasuwanci ba wanda ya tsora ba duk wanda ya yi goka ci aina ta samu kuɗin ba ruwanka amma inda ya zo garin surutun da zai gaya ba ya ce ai wallahi kidnapping ba kai muka samu to kana karɓar kuɗin ka ta haram bai halatta ya karba ba yawwa saboda haka wannan gini a karkashin shi ka koma ba cikin mutayyin bukari a kitabun zakara ga irin wannan babu kai tsaye ba da title a nan suke fitar da wannan fikiyo saboda haka bai halatta ba duk wanda ya san cewa na'am ofisa eh haka nan abin da malamai suke magana a kai kamar misali ko da yake ba zan ba da misali da wata sana'a ba kar ta zama matsala misali ya san da mata da da ta fahimta da kyau ku sun san cewa ga sana'a da ya uwa ne yake sana'a musamman wanda ake da muktalafin alaiha wasu na ganin ya halatta ai wasu na ganin bai halatta ba aka ce su a gurin ka halal abin da za su ci amma shi a gurin abin da yake tsoron cewa haramun ne ai shine abin da hadisin da mala ya fara kawo nan wato wanne yana da tasiri shi sa tsaye bangaren suka ce in dai an san sana'a da yake bai halatta ba kamar misali matar dan fashi ko kidnapper a fahimta wannan ai kaga ba muktalafun alaihi bane muttafaqun alaihi kai tsaye wannan kai tsaye haramun ne to shine sai a ce kullu kullu la'amin nabata min haramin fannaru auladi duk tsoka da tsurwurta da wato da haram wuta ce maganin sa kuma ɗaya daga cikin illolin da yake yi irin wannan gidan za ka ga ba a samun zuriya ɗaya ba wallahi za ka ga fitinan nura a samu na fitar hankali ta fahimta da kyau ku saboda haka min babi aula shi sa hatta wasu abubuwan da aka yi ta rubuce rubuce a kai duk abin da ya zo aka yi gabani a kan akan halittin sa ku to ko da ka shiga a min babi darura to yi kokari kai tar addu'a ka nemi wata sana'a in ba gaba ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali akwai irin sana'o'i da da yawa za ga da yawa wasu iyayen sai da suka bari hankalin su ya kwanta ka fahimta da kyau ko to duk sana'a da ya zanto wanda suke halattawa za ka suna halattawa ne kawai min ba da darura ya zanto za ka tafi kana wara'u da tsantseni amma kana kokarin samun wani abu ko da kai ki tsomo ba eh da zara an samu wani abu to yi kokari ka bar wannan eh bai ji bai jira ne hukwa wajibi ne ba ka kaurace wannan an fahimta da kyau ko amma ko shakka babu kokari mutum ya yi duk abin da zai yi kokarin taka tsantsan a harkar neman halal yana da muhimmanci domin yana da tasiri a rayuwa Allah yana da tasiri ne sa ba ku saba wataƙila da yake karatun ba shi da yawa ku riƙe tambayoyin idan muka zo ƙarshe da wani kitabu siyam za mu fara sati mai zuwa sai mu haƙura sai mu sai ku tambaya bari mu karasa saboda lokacin ya ce to sai ce an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam utiya bi la'amin tusaddiqa bihi an karbo daga anas Allah ya kara masa ya dai sai lalle annabi alaihi salatu wassalam utiya bi la'amin an zo madda na nama tusaddiqa bihi ala barira wanda aka bawo barira sadaka fakala sai ce huwa alaiha sadaka wa huwa lana hadiya annabi ya ce ita a gurin ta ne sadaka amma mu a gurin mu kyauta ne barira bai wafi a gidan a gurin barira sadaka ne amma mu a gurin mu kyauta ne wane mutum kaga akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Annabi yake cewa ajibu da'iya ko wala taruddul hadiya wala tadribul muslimi akwai hadisi wannan ina tsammanin kamar hadisin Imam Ahmad ne na ta da ya gawo a cikin musnadin sa cewa ko an ga wanda ya gayyace ka na ka gayyace ka walima ko wani abu da yake na alkhairi ya kamata ka je sannan kada kamar rika mai da kyauta idan mutum ya ma kyauta kauna ce da girmamawa annabi baya biyar da kyauta duk wanda ka ji ma kyauta ko ta me to kaunar ka yake kuma yana girmama ka da hadu da abu haka annabi yake in kana zuwa gurin sa ina yawan gaya muku wai kai ahlus sunna baka bata komai ƙarya kake ko sati duk ɗaya da ya wuce Allah wani zai da sai mun tambaya ta ce mun ta ce ni wallahi kan jiyan haɗa su ne ba ta ce mun nan wannan watan za a yi bikin ta ce ta rantse da Allah har yau bai taɓa ba ta naira ɗari ba ya shiga ƙungiyar masu makale hannu kawai dabara ne dabara ne maka nake to ke bai wa Allah ba a yi bincike ba kawai yawwa aka nace nace wa kamar ya bu nace wa ani bu to saboda kaka je ka kashe aure nace ba ai bu ke wata ce ani bu ke nace to mala ya za a gadi nace to ai ce yana da mata nace kuma me mata ya fito in bincike akan wanda bai da mata ko ba haka bane shi za za ku ga iyayen mu ba za ku ga muku na abu ɗaya daga cikin hikimomi da yan boko yanzu suka zo suka dira kuma yana da fa'ida idan mutum ya zo neman yarinya kafin a aura ma ita za a cikin ne ka ga yadda dangi da kakanni ka san cewa ɗaya daga cikin hikimomin hikimomi ne guda biyu zuwa uku hikima ta farko dan ka san cewa tana da dangi kanin babanta wan babanta duka wani kakanta yana kauye a rogo can ko rimin gado sai ka je ka je ka kai dangi domin ka san cewa tana da dangi da yake sannan na biyu shine idan matsala ta taso tata kana da wanda zaka gaya wa haka ne ko akwai wanda za a gaya wa amma yanzu za ka ga abin takeici za ka je idan mijin ɗan wata mai kuɗi ne sai a ce ka je ka kai da mijin ɗan wata ko ba haka ake yi ba ɗan uwanke gaba ɗaya baka san su ba ba za ka san su ba sai lokacin da aka samu matsala aka yi saki ɗaya sai ka ga wani kanin babanta ya zo ka ce waye wannan a ce ai kawo ko wallahi bai san ki ba saboda bai da kuɗi yanzu da matsalar aure ta zo shi aka gayyato ko mutuwa ko wani abu su za a gayyato to wayannan abubuwan suna da muhimmanci sannan abu na uku hikima ta uku shine a nan za a gane matsolo ne domin ba za ka je gurin dattijuwa tsohuwa cikin ta ne ba wasa ka kasa tasowa ba goro ba da zino ba dariya to daga nan za a gane to wannan fa a shirya duk wannan karatu ne Allah amma yanzu wasu abubuwa da yawa da suka fito babu su Na'am. Wai wai to me a ga mana alaji. Eh. Saboda kun ji dadi na hudu ko idan yana da tabo wata kila wannan shi zai sa jarabawa ake masa. Daga lokacin da yake zaga wata kila daga zuwansa an ji dan wane ne dan wane saboda iyayen mu suna da wannan. Saboda daga jiyowa su za a gano cewa to da asalin tushensa. daga inda ya fito sannan wannan zuwan naka da yanayin gaisuwarsa da yadda ya mu'amala da zuwa su gane wannan irin mutum ne duk ba sai an kafin a je to anan za su samu abubuwan da za su gaya mata cewa to kin nake mun yi bincike a kansa mun gano dan mutane kaza ne mutanen arziki masu kaza masu kaza masu kaza duk za a gaya mata a wannan zagayen ko wani daga nan za a disqualify ɗinsa wani zai hau ya jiri a ɗan koyin ce wallahi ba za a ba shi ba saboda shi ne ya taba kaza da kaza da kaza da kaza kuma dangin su masu kaza da kaza ne an in wani a dangin ku ya taba sata agwagwa sai an gaya wa Allah sai sun faɗa sun sani amma yanzu za ka ga abin takaici wai sai a ce ka je ka gaida mijin kan mijin yata saboda shi mai kuɗi ne ana yi ne ma alaji yalla bai yi da na faɗa eh ɗaya wane mutum Eh, zance ya tashi. Daura auren za a yi a wani gari ya faɗa a duk. yace sai da aka zo aka ce sai wani babanta ya zo waliyin ta yana zuwa da aka nuna ba wanda za a ba yace wannan din za a ba wa aka ce yace ba za a ba shi aka ce ne dalili yace shi ne wanda ya tare na a hanya yasa aka kawo aka kulle ni sai da aka ba da kuɗi kawai yace kan aka take ni kawai ko ya rage bai ai da sai ya faɗa yace ne biye ai ka ga laifi yayi a wannan lokacin shi ma ba zai faɗa ba yana faɗa kamar zalunta sai haka kawai abin da yake nuna yake Allah ya tauke to wannan shine abin da wato ya kamata a kiyaye kaga annabi alaihi salatu wasallam aka zo mata abin tambaya yake yace kyauta ce ko sadaka me yasa saboda su haramcin sun sadaka yana kan akwai hadisi Abu Huraira da ya nuna wannan wasu malamai suka ce lokacin da ake tabbatar da sadaka ke saboda kai shugaba ta shiga wara'u amma kai kaga wato yana kan annabawa dole amma kai yanzu a gurin ka ba wanda ya dora ma aka zo sai ka tambaya kamar yadda muka faɗa a baya cewa wannan to fashi kai ko ko kaza sai ya gaya ma asalin tushen kudin ba dora ma yawwa to kaga nan shine maqala huwa alaiha sadaqa wa huwa lana hadiya ita sadaka ce a gare ta mu kuma hadiya ce a gurin kaga na faɗa cewa ɗaya daga cikin hadiya tana nuna dalilin da yake nuna kauna ga mutum na musulman albari ya zo yana so musulunta ba gaskiya ne gaskiya ya tuno mana da matsalar salman albari ai kaga ɗaya daga cikin abubuwan da aka gaya mar guda hudu na annabi alaihi salatu wassalam cewa baya cin jinka kin yana ba ma guje lokacin yana bautar wuta da gaskiya ruwan da suka karanta a wato a lokacin shine annabin da zai zo karshen zamani baya cin sadaka bayan alamomin da zai gani to akwai alama a bayansa akwai kaza akwai kaza da ya je ya kiro dabinan sa kun ga tafiya ya je ya je mika annabi dabino yace ga sadaka sai annabi yace mu ba mu cin sadaka to ta sai yace wannan sai kenan daga cikin alamomin sai ta bibiya yana so ya gano wannan alama sai annabi ya gane yake so yake ga sai bude ba to wayannan alamun gaba ɗaya da su Salman al-Farisi ya musulunta نعم نعم an san ba albashinsa ba an sani iyaye ne a ya wannan wajibi ne a tome ne ai tarbiyya kenan a kira ga a zaunar da jiya ina ka samu ko ba haka bane yawwa yaro yana aiki yana zuwa da kuɗin da ya fi karfinsa sai ka zaunar da shi hakkin mahaifi ne wannan cewa ina ka samu waye baka kamar yaro ne yanzu ya shiga gida da wani abu ai wajibi ne ka tambaye shi wai baka ya in yace wani ne da gudu zaka ga an a doki da wanda cewa je ka duba a wajen ya bai inna wani yana kofa balantana mai wayo albashinsa ya fi karfin abin da yake karewa ko shakka babu ya kamata abin da to wannan shine to kaga yana nuna mana haka to mu je zuwa hadisi na gaba an ummi aliya al-ansariya radiyallahu anha qalat دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم عدية تتي النبي يجي يقول لنا أنا عائشة أم عدية هذا أم عدية uwar bayarwa hadiya din ai kyauta kenan uwar bayarwa kala tace annabi ya shigo a wajen nana Aisha fa kala sai ji har inda kun zairun akwai wani abu a gidan ni fa kala la tace babu illa shay'un ba a kaddihi ilaina nusaiba sai wani abu da nusaiba ta aiko mana da shi ita ce wadin ita ce ummu wadin ita ta aiko mana da jimina shaki na akuya allati ba'atta biha min sadaqa wanda kuma kai ka aika mata na sadaqa wane mutum fa kana sai annabi ya ce la qad balagat mahillaha to ai kenan wato balagat mahillaha ay makana hillaha shikenan wannan sadaka ta zo inda ya halatta a cika a gurin da ne sadaka amma mu a gurin mahalal ne shine balagat mahillaha eh ay haifu yahillu akluha ta zo inda ya halatta a ci shine kad balagat mahillaha abin nufi zala ankum hukumu sadaka hukuncin sadaka ya wuce gabarin kuku ya tafi kaga wannan hadisin yana nuna mana halaccin karɓar wato mai wanda aka ba sadaka halaccin ya baka kyauta ke daga sadakar da aka bai sannan hadisin yana nuna mana kyakkyawan mu'amala da annabi yake da matansa da kuma yadda matan suke faɗan magana mai kyau iya magana iya magana yana sa mai gida ya ƙara ƙaunar sannan annabi yana cin sadaka am kyauta kai babu kabulin nabi sallallahu alaihi wasallam alhadiya babu da yake magana akan cewa annabi yana karɓar kyauta wa radduhu sadaqa kuma yana biyar da sadaqa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi da'ani annabi ya kasance idan aka zo masa da abinci ta'ala anhu sai tambaya a hadiyatun am sadaqa cewa wannan kyauta ce ko sadaqa fa in kila sadaqa tun aka ce masa sadaqa sai kala kala ni ashabi sai ya ce zabansa kulu ko ku ci walam ya akul shi baya ci wa in ila hadiyatu in aka ce ku hadiyya ce daraba bi yadihi sallallahu alaihi wa sallam ba kana ma'u sai annabi alaihi salatu wa sallam ai fa ala bi yadihi sai annabi ya aikata da hannunsa ya dauko hannunsa ya ci tare da to kaga wannan kenan babin da yake wato wannan hadisi kiwa yana nuni akan haramcin cin sadaka banda kyauta annabi baya cin sadaka ne saboda dattin mutane babu du'a'i liman ata bi sadaka babin da yake magana akan addu'a ga wanda ya kawo ma sadaka ko wanda ya kawo sadaka ko da wato baitul mali ya kai za a yi mar addu'a ana Abdullahi bin Abi Aufa wannan sahabin sai yau muka zo tunda muka fara sai yau muka zo kansa shine Abu Muawiya ake cewa wasu da suka ce Abu Ibrahim shine alkunyarsa sunan mahaifinsa Alkama bin Khalid bin al-Harith ya je wato shi Abdullahi din ya je Hudaybiya yayi kuma yayi wa annabi yayi bai ake rizuwa yana cikin wanda aka ce laqad radiyallahu adil mu'mini da ke sannan ya je fatahu khaibar da shi aka yi hunaini kai da duk yaƙoƙin da suka zo bayan bai guje ba a madina har Allah ya karɓi rayuwa annabi alaihi salatu wasalam annabi na ɗauka Allah yana ɗaukar rayuwa annabi alaihi salatu wasalam sai ban madina kawai sai koma kufa shine karshen wanda ya mutu a cikin sahabbai a kufa ya rasu a shekara ta wato um, tamanin da shida bayan hijira wasu suka ce tamanin da bakwai bayan Allah ya jarrabe shi da idanunsa kun san wayan nan bayan Allah abinda Allah yake musu ku ta karanta tarihi ka karanta siyarwa alamin nubala saboda Allah yana kaunar su in suka zo karshen rayuwar su sai Allah ya rike idan sai ya rike idan za ku ga da yawa magabata muna karanta sai ku ga idan su ya ce me yasa saboda hadisin nan da muka biya a baya cewa idan Allah ya karbi idan ka yi hakuri to zai baka aljanna yanzu su Ali Sheikh din nan su bin Baz ana ga duk wani gwara bin Baz an ce yana dan karami kamar ya dan gani amma gaba ɗaya karatun da kaje ne duka muftil am komai gaba ɗaya da kai ne duka duk littafin da kaga yanzu ko ni ina da littafan da yawa za ga mautu a guda bil ba da kayayi ta kawai fade yake ana rubutawa daliban sa wani sai karatu zai zo gaba ɗaya sai a gire da shi ya koma kasa ali ta duk wannan hudubar da kaje ne ranar arfa gaba ɗaya da kayayi ke da Allah kuma za ka zo kana jan karatu a guri sai ya ce ma ka ƙara dubo wata malam tijani rabiu Allah ya ji kansa da gafara malamin tajwidi bayan tijani rabiu yana zaune wani malamin mu na tajwidi dalibin daliban sa ne yace Allah wani lokacin zai ana zaune zai ce ma zai ce malam wane dauko littafi kaza sai ce a bangare kaza yana bangare kaza a guri kaza za ka dauko shi duk da shi ma aka ga daga baya aka ce ya samu wannan matsala amma duk inda da littafin su suke a cikin library din sa ya san wato kuturwar da suke zai ce a ɗauko wata wulbari guri kaza ɗauko umdatul kari a guri kaza ɗauko alkafi guri kaza duka to Allah ya mutu wannan baiwa Ahmad Suleiman bin Mihran ai kare shi ma matsala ce da shi a ido Amash ba kaga babban malamin hadisi ne shi ma matsala ce da shi a wannan kamar wato ga daga sunan ma za ka kalla ai ne wanda yake da ido sai da dini to wannan shine um wato Abdullahi bin Abi Yawwa ba kare yake kare Nabi sallallahu alaihi wasallam idan atahu qaumun bi sadaqati annabi ya kasance idan wasu mutane suka zo wadda sadakar su kala sai ce Allahumma salli ala ali fulan ya ubangiji kai wato salli ala ai Allahumma barik lahum wa ahsin ilayhi abinda ake nufi kenan abul aliya al-rayi yace salatin Allah ga bayi shine ya yabe su salatin Allah ga bayi shine ya yabe su ya yabi bayi cewa ya ubangiji kai wa suwa da dawa da albarka ka kyautata karshen Allah da kansa ya gaya ba wannan right an gama to wanda ya fitar da zakka ya ko ya bayar ya kai zakar to za a yi ma wannan addu'a domin abin abin kirkin da yi amma ba wanda za a rika bi idan ka da zakka ba bunka za ka da ta gode ma ba wannan addu'a za a yi ma ji za ki san ka ba wanda ya san addu'ar ya ma ko ka kai gurin da za a raba wajibi ne ko ubuti da zakka ka kai to ji ma wannan addu'a alal akallin ba ba ganka ba a turo da takarda a yi ma addu'a a ciki shikenan in kuma ido da ido a ganka to ai addu'a Allah ya saka da alkhairi ya sa a mai da dugun ya sa ma albarka a rayuwarka yufiki Allahumma salli ala ali fulan fa atahu abi bi sadaqati yace sai mahaifina ya zo musu ya zo annabi alaihi salatu wasalam da tasa zakkar fa qala sai annabi yace Allahumma salli ala ali abi aufa Allah madaukakin sarki yayi albarka ga iyalan Abu Aufa da shi kansa kagan kace iyalai iya iyalai ake nufi banda shi to waye kawo zakkar muna magana da masu cewa wato iyalai kawai iya yawa iya ɗaya ake nufi kawai to anan ya za ka yi ko kuma masu cewa a iya ɗaya ne kawai ko yara masu cewa firawuna ba zai shiga wuta ba wai fira yi ai an ce a rike lo ahalin firawuna a kyan da lazar wai iyalan firawuna aka ce ban da shi shine aka ce ma bawa Allah shi Qur'ani ko hadisi tarawa ake yi bibiya ake in baka iya san labarin anan ba ko wani gurin ka ƙara so labarin kar koma cikin hud da Allah yake ya kudumu qaumahu yawmal qiyama fa awradahum an-nar Allah ce wa in aka tawo wutar ma shine a gaba shi zai rika janyo shine a gaba yawa kaji ba yalla bai ce a kifar da mota amma wanda taya wane mutum to wannan shine karshen babu mu tafi mai zuwa kusan in Allah ya kai mu da a sai wani babi daban za mu shiga kamar yadda muka yi a karatun alwaji shi ma mun gama saboda azumi ya tsaro amma kuma sai Allah ya ci mana gam da kadar cewa kitabu siyan zaki kuma za mu iya yin da sati hudu insha Allah ta'ala saboda haka sati mai zuwa za mu dora amma karatun mu na alwaji kamar yadda muka faɗa mun dakata saboda biyo biyu za a shiga za mu dora da alwaji shi ma gobe kuke tunanin me za mu faɗa satin gaba mu fara biyawa akwai wata yan risala da na dubo haka ko wani littafi a ibadatin nabi saboda mun yi rubuta a kalam na ga tifatu kaunin nabi sai na ga kamar ba za mu iya gama shi ba za a iya gama shi ba za a iya gama shi ba Profesa Abel Murtala ya taɓa yi mana shi amma gaskiya ina ji wajen sati bakwai muka yi ba a ko takwas kaga dai da yake karatu kanzu kuma da sauri ma ba na jin a sati huɗa kai to shi yasa kuma wani gurin tunda abu ne na ibada yana buƙatar bayani to shi yasa wannan risalar Allah ya da gobe zan fito da ita na ma fito da ita na ofis akwai ibadatul nabi akwai sifatu saumin nabi shi ma kamar ɗan ƙaramin risala haka guda uku ne dai sai mu duba guda biyu da za mu iya biya kowanne a sati biyu in photocopy za a ma bi za a yi insha Allah su amma gobe dai a kamun da nayi din za mu biya insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana na'am sharibai na'am na'am Hmm. To, alaji ka ga wannan da ya dalili su ya kamata a tambaya. Ko, inda ni dai wata wada a wajen rubutawa. Ni ba dalili ba da ke kenan. Sannan abu na biyu, misali wanda ya zo ya yi da'awar annabta hadisi ne ingantacce. A da'awar sharufta, alhali bai da ita wuta ta tabbata a gare shi. idan mutum ya zo a al'ammata malamai ta ce wanda ya zo ya da awon sharta kai a matsayin ka na mumini ko musulmi sai kawai ka yadda in kuma za a iya bin diddigi na cewa ya faɗi salsala sai ya faɗi salsala har zuwa inda za ta ai ka ga akwai wanda aka yi da'awar wannan ni na san ki ɗaya daga cikin family din da ya zo yake mun malam ko ba ba ke da ita wallahi da lai in ma jarabtar na ake magana ya ce ni dai wannan sai inda aka samu ta yace amma in dai magana ta wa zafi za ta nace to ai ni ma ka ga yanzu ban tambaye ka ba ka je ka hada mu to da haka wannan shine kawai idan mutum yayi wannan misali sarsalar ta taso haka suke ba ruwanka da cewa sai ka yi sai ka fiti amma wanda da yawa wanda za su yi ƙarya ai ana ganewa dan shi wancan wata magana da ya faɗa mai zafi ba na son faɗa ne kar a gane kwatancen ya yi zaka da kansa wallahi da yi faɗa yake magana cewa su sam yake wallahi ba da kirkirar da to kaga shi in kace mai shiru zai ce shi ba shiru ba da kansa kana faɗa yake shi ba shiru ba a wannan kuma hira ce ai na'am a ba wannan matsala haka eh mahaifina ya mutu dama eh yawa eh eh na eh na fahimta ya bar kuɗi da yawa eh jama'a ne hukuncin magada eh kamar akwai amsa a karatun mu na ɗazu na me kake hana idan amsa za ka bayar mala ku to ina jin ka wannan tambayar sai mana girma ne ba za mu gama da wata kuɗi eh tun lokacin da aka eh shine shine mai bambancewa gaskiya ne eh eh ba magana kankanta ka fahimta da kyau ko wani zai iya zuwa yanzu iya abin da zai iya baka na kyauta abu ne da nasilai biyar za ka iya ba da dubunsa a hanya ka fahimta da kyau ko dubunsa amma zai yi zai baka saboda yana girmama ka yana kanka ita kwa sadaka ana yi ne don tausayi tausayin ka yake ji Allah sarki ki ungu ka gane shine bambanci gaskiya ya kare da shi kenan na yawa na haka haka haka Again. Again. Mm. Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Mm. yana da kyau a rinka tambayin da ya gaba na wurin haka a wannan wannan bayanin ya yi kyau kwarai da gaske kuma ko shakka babu abin da ya shafa ka ji na kama sunan su yanzu ni a guri na yanzu kamar ɗauka ne ta mutu ita wannan wato ƙungiyar ko suna nan babban matsalar su ni da na sani kafin wancan matsalar da kake faɗa shi ne in ka zauna da su za ka ga mafiya yawan su ba su yi karatu ba a jorin irin mutane ne kamar yadda muka bayani jiya a karatun mu na tafsir ko kuma nan satin da ya wuce idan mutum yana da hamata to zan taimaka wa addini bai yi karatu ba to zai dauki aƙidojin kawari sai ga mutum za ga mutum medical doctor mun tattauna da wasu ai na taɓa bin su ne sau biyu mun zauna har kwana mun yi wani lokaci saboda irin wannan ina so in gano ina suka dosa irin wannan abubuwan da za mun tattauna da wasu daga cikin gaskiya sai na lura cewa ba karatu a tafiya kawai da yawan wasu ni waɗanda na gani suna son taimakawa addini wasu ƴan Pakistan suna san tallafawa addini amma ba su karatu ba shi kuma idan za ka yi da'awa in dai ba kai karatu ba a da'awa sai da da'awa to za ka yi ta jefa mutane a cikin wata addini ne marasa kyau tare da ka sani da na mutazilanci da kawarijanci da abubuwan da suka yi kama da wannan wani lokacin shi za ga a duniyar za ka rika zargin su da wasu abubuwa kala kala kamar yadda ka faɗa din amma kusan mu Allah ya taimake mu yanzu za ga banda yanzu ma da kalmar ta zo gaskiya ni na dan manta da su amma kamar yadda ka faɗa din gaba ta zo za a rika kokari ana dan faɗakar da mutane da gani da abin da ya shafi irin wannan kuma sau da yawa ko a baya za ka in zuwa suka in ba idan da saka sani ba wasu masallatan ba ka yarda hatta a masallatan alukum ba ta yarda misali in aka je da wanda aka sani to sai a yi ma kara kai tun da hanzan ka wataƙila daga baya a kira ka a ce to gaskiya ko dan gaba ba a buƙatar kaza da kaza da kaza a wannan masallaci amma Allah ya daga da ka faɗa in gaba ta zo wata ran zamu dauko har irin abubuwan da suke da suna akidin su a dan karanta dan aiki wallahu a'lam amma mutane ne wasu san addini amma gaskiya suna da matsaloli na jahilci ne da baku ba suna da shi eh a abin da aka dan mai dan saukin saboda shi jahilci ba abin da baya kai mutane a kara maka Allah idan ka fara iya wannan misali shi jahili sai zai ce ba Allah uku ne ka ku Allah uku ne ai kafirci ne ko yawa to shi ne saboda li annal insana aduwwu ma jahil sai zo ya tema abubuwa kala kala wallahu a'lam na'am na'am na'am
wanda shi yana da wani sana'a da karshe da ita kawo shi a Najeriya. Amma kuma akwai waɗansu abubuwa a kuɗi. Shi wato kaladu amalan salihan ne wa akhara sayya ko yana ta kuɗa wata kila yana da sana'a amma kuma yana abin da malamai suka ce a nan cewa duk wanda ka san ta kuɗi yake ba ka da hurumi shi ne can gurin in ya zo ma kyauta ba za ka kalle shi to ta wannan bangare ce wannan albashinka ne ko kwaɗiyar ce ba ruwanka sai dai idan kana da tabbacin cewa wannan ta bangare ga zaki ba za ka ba wannan tambaye ta yi fa'ida wanda ka san cewa kala duwa madan saliya ne cewa akala sayya idan ya zo ba kyauta za ka karba ba za ka tambaye shi ba kuma an fahimta sai dai ko da kyautar ce idan ya ma kaga za ka karfafe shi akan yadda yake to wannan min baji aula ka karba ko da ta halal din kaga za ka taimaka mana kan abin da yake domin idan wani ya baka zai rika ganin cewa zuwa da ma'ai suna karɓar kyautar mu to sai ka ce karɓa wannan shi ne amma dai wanda a takuɗe yake wataƙila shi ɗan da yake wasa da shi wata ranya musulunta sun ma'amalu sun makabaru wata ranya kuma koma to ko shakka babu wannan nema kyauta ba za ka ai kamar misali mutum ne yana wani aiki da zai iya zuwa ya ta hanci da rajawa ko ya zo aikin ofis ya ƙara biyu to ni rika sai zo wani abu ba za ka tsaya sai ka suke jiwa cewa to mata gidan da sai aka yi na ganka buhun shinkafa biyu yau bayan kuma kwano uku kake shigo da shi ba ta da wurin jin wannan ba ta da shi idan ba ki siyo ba misali ko ko abin da ya gaba da wannan amma idan ya bayyana kararar ta yana waya za a yi kirinazin za a sace yar wani domin ba da wannan dole ne ba da hakuri Allah ya kiyaye Allah ya samu dai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa banda muka yi kuskure Allah maka cikin sarki ya yi mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkai kusan yanzu muka yi zamu iya cewa ɗaya bisa uku na lu'ulu'u wal marjan na wannan ɗaya mun yi ɗaya bisa uku daga ɗaya bisa na biyu shine kitabu siyam da zamu shiga insha Allah muna roƙo ubangiji da sunan ta kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suke mana mujiyoyi da addu'o'i na alheri Allah ka biya mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya alhamdulillah da lafiya ana cikin da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu yi mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu yi mutunta mana muna roƙo ubangiji da sunan ta kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suka sa aure a yau da ka aure ka ko a gaban Allah ka tallafa wa an gwaya mu da aka aure a kan cikin baya Allah ya yi mu lafiya muna roƙo ubangiji da sunayen kyawawa kasar kasar mu Allah ya yi mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله